كذلك فُصِّلَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi ladi ku muna ladi sha uku ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da hudu ishirin da biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a ɓangaren ja lokaci wajen sa'ido na gani saboda in babu idan matsala ce wajen ganin kuma likita suna cewa da kamata ba ba idan ka wahala kuma da akwai matsala sai ƙara lalace da wuri sai sa kenan aka yi jiran dubbata akwai mai tambaya iya tambaya ta yayin tsarin kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa abu guda kudi ne tunda a yanzu ɗayan babu shi kuma ɗayan yana wahala nasin ƙurani allah ta kafara ta rantsuwa da abu hudu amma in ta dabawa yanzu babu shi ko magana ta azumi kwana a ce da mutum goma abinci kowa mutum goma kaya kwamfile kwamfile goma suna kawo hala ko azumin kwana to wannan a yanzu da kaga da kwamfile goma ɗaya ma ɗan yadda ya kai fulaki goma yana shi za abin da ya sauki a yanzu ɗayan biyu ne ciyarwa ciyar da mutum goma abinci zama guda ka tara su ko ka saya ka ba su abincin da mutum zai zama guda mutum goma ka ba su shi ne kafara ta rantsuwa to shi bambancin sauran kafara irin ta maganar tikisa ta maganar ziyari sauran kafarori azumi aka gabatar a kan ciyarwa in ba iyawa ne a yi maganar ciyarwa amma ta taron kuwa da ta kusa baninta ita kamar da mutum ta zama saka ayyam ita sai an ba iya ciyarwa ke ake azumi ita ka fara rantsuwa bambanci ita an sa a ciyar har ma ana cewa idan kana da dama ka ciyar da mutum goma sai kai azumin kwana uku bai yi ba ta Allah kawai shi ta Allah ta fama lamiji ku zama saka ayyam tunani in babu ne an babu damar ciyarwa inda mawaƙin ciyarwa ta azumi bai yi ba kina a yanzu ɗan biyu ne ko ka ciyar da abinci inda hali shi aka yi so kun babu damar ciyarwa ya kai azumin kwana uku shi ne kafara ta rantsuwa ita ma rantsuwa wadda take mai sunan rantsuwa wadda ake ma kafara wadda na rantse da allah zan yi kaza ba kai ba ko na rantse da allah ba zan yi ba kuma kai amma rantsuwa ta kuskure ba ka yi ba niyyar kukurin farka wuta makar wani kuna lafiya cikin lagwale ne ko kuwa ka yi rantsuwa tsakani ga allah da karanci da gaske kake rantsuwa ta kai abin haka ne ta yi bayan shi abin wannan kuskure ne kai ita ma bata kafara bata kafara ta cikin lagwale ne misali wancan wallahi wancan wallahi wani wallahi wallahi wancan mota kaza ce sai ta zo kusa ashe baka dalilin ce ita na ka zamzara to irin wannan ba a mana kafara eh ita wannan kun bata ba laihi wace kuma ta kafara akwai rantsuwa wadda ba ta da kafara amma laihi ce babba kabira kurin ta san sare abin ba ba kuran ka zo ka yi kirikiri don ka ci kayan mutane ko gona ko wani abu ka rantse da allah a kan ƙarya to wannan ba ta da kafara ta wuce kafara imma tufin allah bai kama kai da wani ba ka tuba ga allah kuran ita ba a mata kafara rantsuwar ƙarya da gangan ka rantse ba wannan ba a mata kafara kuma da ake ba rantsuwa kuran zan yi ba kai ba ban na yi ta yi ta ce ake ma kafara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana masu cewa misali ai na ruwa ba na kara kaza to in ake alkhairi ne annabi ce ka je ka yi alkhairi zai kai kafara mutum ya doge ya ce ai ni na ruwa ban na kaza ba alkhairi ne laihi shi ya ne ta karuwa suka ce da karuwa ta hana ake alkhairi laihi ne kai kafara kai alkhairi kada ruwa ta hana ake alkhairi Allah ta mutum sai shi kuma wannan iya maganar cewa mutum yana karatu a sallah tal asar ce ko azhar ce ko azhar ko al'asar karatu na iya karatu a zuciya shi ba tare ba da yayi lafazi da harshe shin wa karatu daban a tadabbur daban ko tafakkur kana iya tunanin shi ayoyin Allah Allah ya baka lada amma a ce qira'a ce ladan qira'a dole harshe sai ya muka maharka da ke maharka fi shafatawa har harshe sai ya motsa ba samun lalai kira a harshe ya motsa kuma ya yi magana ya sallar shi in ka yi sallah da ke sallah kira a jiji bakar sallah don ba fatiya ba ka karanta fatiya ba ba a tafakkur a yi kira a kira a daban kira sai an karanta illa ko ba a bayyana ba kira sai amma harshe ya motsa na wata an gari sai ka yi gaba
بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم أنوا وانا آية تابيو بايا labari da ya gabata na munafukai da irin makircin da suke kullawa magana a madina da irin cikin suke kawo sai Allah ke kashe gare su la'in lam yantahi munafiqun walladhina fi qulubihim maradun murjifun nan kalan mutane uku Allah ya ambata ya musu wannan tahdidi kin in wa'annan munafukai na madina da wanda suke da rashin lahiyar zuci na ce fasikanci duk nau'in fasikanci duka wani shi ɗaga Allah ta ce mana raunin imani wani murjifun na murjifun irin masu bi suna jewa mutane tsoro a zukatansu ai kafin sun gaba su za su za su ɗaya suka zabbin burkiya su yawan ya ki gaya su rika sawa musulmi tsoro a zuci su murjifun su karya musulmi gwiwa kayan kamar da akwai wani cikin madina sai idan waɗannan munafukai da masu raunin masu raunin imanin suka dace zuci da masu kawo zuciya mutane tsoro a cikin madina idan ba su haka ba wannan aiki nasu ba su haka ba wajen su ba makircin su da nufin yan nazarin su za mu sallaka ka kansu kiran Allah zai ba ka iko a kansu wanda kuma kenan annabi kenan Allah zai bayyana da su kuma ya ba shi iko a kansu ya karya su neman tun da wuri su gyara halinsu ya ce su malawi jawiru na kafiya da kalila kuma bayan allah ya ba shi nasara zai fatattake su san ma ya mutane da garin gaba daya ba za su zamana ba bayan tonon asirin ko karya su ba sa zama ɗan lokaci a a cikin madina in ba ɗan gwalgwadon mutum da garin ba sai Allah zai ba shi dama ya kai su ya huda su garin gaba daya sai su yi hankali zamna su zama su zama a madina cikin mutunci su yi kokarin barin mu naucin wannan da kulla makinci da addini mal'uni Allah ce wannan mutane tsinanu ne eh mal'uni tsinanu suke aina ma suke su ukhizu wa qutilu taqtina muka same su cikin halin munafiki ya labanna aka ma aldumu Allah ce ko kashe su ka ku bar su dole ya bayyana gida kama shi Allah ce a kashe shi kisa ce na ban tsoro dan wani wani kai kai irin shi ba sarara inda aka masa a cikin wani dumudun wa ciki to ka bar su sunatullah fil ladina khalu min qabl wannan haka sunnar Allah take haka Allah yake da bayin shi irin masu kawo cikas ga addini suna kawo matsala ta cikin cikin addini Allah yana ba da dama ga manzon Allah ga manzon da Allah ya ku a kansu Allah ya ba shi nasara a kansu a karye su mana asirin sai bayyana yau dama haka Allah ya yi wa al'ummomi kayu kuma tun da haka sunnar Allah take kiran yadda Allah yake gudanar da bayan shi haka yake musu jin da ƙarshe Allah zai bayyana ibadar nasara ga manzannin Allah akan wancan masu mana sukan addinin kuma halin sai bayan addini to wannan haka sunar Allah take yace wallan tajin sun zaka mutida baka samu mana sunar Allah Allah bai tun halin shi haka yake haka Allah yake ba shi yanzu ma kidan ku ga Allah da idan ka yanta baci gyara يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا
Allah ce ya sa'alukan nasu an sa'a mutane suna ma tambaya a kan lamarin tashin kiyama yaushe ne don tambayoyin suke yawan yin su don kuri annaba kullum kiyama kiyama ake ta a gaya mana ma a yanke mana yaushe ne yaushe ne a gaya mutu ranar suke shekara ta nawa rana wata rana za a yi ta haka suke tambaya ga dukkan manzannin Allah Allah ce kul ka gaya musu innama ilmuha inda Allah wannan magana da kuke tambaya ta ilimin tashin kiyama wani abu ne wanda sanin shi ya ke kanta ga Allah kadai kuma kiyamar da suke magana yaushe ce yaushe ce kuma yau da zika la'alla sa'ata ta kuna kariba wa ga yamma tsar kiyama cewa tana nan kusa ma ita ta rufe sa'ata shakar kamar kiyama ta rufe suke wa gaba take hatta annabi kana masuna ana wasu manzo Allah ne yu sa'a annabin tashin kiyama ita da bata sata wannan shakal qamar Allah ce ko kiyama ta kusa wata tsagi kenan ita kiyama cewa kusa take a ta mun da na tajidu wala bane kan wahili illa dan adam ne da ya ko ganin abin yan wa duniya an jima ana yi an jima ana yi karshe ake ciki a ruzu to mas an jima ta hanyar ruzu daga abun kwadi ake shekarar dubu kazo tun Allah wane wani ashe ba ruwan ka abin a hannun Allah mana ta ce abin a kusa yake eh ba wani sabi a kusa yake illa Allah mai lokacin wanda sai lokacin ya zo wanda zai abin zai kawo tashin kiyama amma abin ne a kusa a wajen Allah yace inna Allah la'ana kafirin wa adda lahum sa'ira Allah ya riga ya hukunta ya tsine makafurai kuma wa adda lahum sa'ira ya musu tattalin azaba ta wuta an kai sa'ira su da cikin sunan jahannama ne ba su dace ba daban jahannama daban sa'ira daban matsaba daban duk wannan sunayen wuta ne da irin halayen wuta ake kiran su ma duk da yana zama ta kurin alamar tattalin azaba fara ta wuta khalidi na fiye abada kuma wannan wuta an an shiga dawwama ce za a yi kuma abadan hal abada hal abada nan an san abu ne sananne ana magana ga wasu kafirce ma Allah akwai nau'i wanda ke shiga wuta azaba ta aka ce ta mai lokaci ta ladabi ta ukuba laifin da ya zumi ne amma da zai dawama kuna ga kayan maganar dawama har abada to ka gudu kuna wanda mun kayan maganar kan hure inna Allah ce la'ana kafirina ya ci dama ya tsine maka hure wa'adda lahum sa'ira ya musu tattalin wuta sa'ira khalidina fiha masu dawama ne a cikin abada hal abada la yajiduna la yajiduna waliyan wala sira ba sa samu wani masoyi wani mai agaji wanda zai gudda su daga cikin azabar Allah yawma tuqallabu yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya waylata yaquluna ya laitana أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا نعم يوم تقلب وجوههم في النار ranar da za a rinka musu gashin a gashe a wuta a juya ne daga su kuma a juyo nan ake a gashe dai haka za a ma'in wuta lace za a rika juya fuskokinsu a wuta a wannan hali ya ƙulu za ta rinka cewa ya laitana a ta'an Allah wa ta'anar rasula dama a duniya mun yi da'a ga Allah mun yi da'a ga manzo na Allah kenan a duniya ba su yi ba an kiraye su da'a ga Allah ga manzo na Allah sun ki shi na daga ta yawon mai abdu zalimu ala yadai يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويل يا ويلت متى يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا mutum zai ga cewa a zalim zai ga ce ya zai kan zacci da zacci da yada to mai addu zalimu ala yadai ran da azza zacci da yada biyu daga gurin takeici ala yadai iya cewa ya laitani dama a duniya ma'ana da dama a duniya na rikin manzan Allah shine hanya ta yarkan takattu ma'a rasul sabila dama a duniya na bi manzan Allah shine hanya ta ya wailata kai to na wayo laitani lam attaqiz fulanan khalila dama ban kama wani bane na masoyina kira nan duniya ana mai kira zuwa ga Allah ga manzan shi iya bin wani wani shi ma shugaba ne shi ma ya iya haka ke ba zai tabbatar bayan ya ga haza da kala adalin da annabi zikir ba'da tajani hakika wannan bawan Allah wannan wannan mutumin ya batar da ni daga gaskiya bayan ta zama a duniya yanzu ya gwamnati dama a duniya bai rike shi ba ta baci ba da makiyar an zo an zo lahira yana ana kira ka yin kai da dama ka rike wani magana ka gyara ka ba Allah da manzon shi dan za ka baci kai keco ka yin kai keco kai da dama tun daga duniya da kan manzon Allah shine hanyar ka da dole bi manzo Allah ba Allah bai kira zuwa kitabu wa sunna iya ce a a akwai nan ma gata gata wani gata wani ga wata hanya daban iya ga daidai ce bayana ma kira ka zo ka bi Qur'ani da sunna to wallahi mutum gobe ya masa yana da zai gombace dama bai bi wancan ba bayan kuma ba dama ya komo gyara yanzu muke da damar gyara yace lokacin da ake jujjuya huskar kahore a wuta ya kulu suna cewa ya laitana ata'ana Allah da ma mun yi da'a ga Allah wa ta'an rasulun mun manzon Allah wa qalu za su kace za su ce rabbana kina su da me ya kasu wannan hali za su ce rabbana ya ubangijinmu inna ata'ana sadatana wa qura'ana ya Allah abin da kai mu wannan halin man ya maka bi sadatana ba tawu suke cewa manyan gari jagorori fa kubra ana ce da manyan da malamanmu su ma shafa wani akwai malamai can dama can dama akwai mai gun malamai kuma a can dama tarihin duniya mai gun malamai su suke kai bayan Allah su adda da sunan gaskiya haka suke su yi wasa da kai da sunan addini a makon mai guni ba ba da kamar yaba ba su raba ka da gaskiya saboda amwalu su haka suka kawo manzannin ba masu wazi ba sun sha bakwai mai da manzannin Allah ga manzo ya zo daga Allah amma kuma su aka isko su ne duk sali annabawa na banu Isra'ila ai akwai malamai wanda ake bari suna karantar da asaura yanzu ba karantar da asaura sanar da makadis nawa malamai ne malama suka mutu daga malami malamai da gurin malamin da liman ba nan bane ba mashi da liman garin shi ke faɗi a jiya ce Allah ce annabi ta kanta a taura to ai irin su ne kuma da Allah bayan sun kirkira a cikin addini ci da addini ya yawa kuma Allah sai don a taura an aiko da manzanni da yawa ƙarshen ta idan Allah ya aiko da wani manzo don ya gyara ya mai da mutane kan hanya da suka lalata to zai zama su ne kuma ya adawa shi su aka sani su ce Allah ya ce su aka sani samun hanya wanda ya zo zai gyara shi ƙarya ce ɗan nan wara ne haka suka wa zakariya haka suka ma yahaya haka suka ma isa su ne a gaban malaman ba jare bane ba kido irin bin manyan gari bin malamai ba kan gaskiya ba shi ke kai al'umma ya barota to kuma an kabi da kuma kiyama ba da ma ba koma gyara yanzu daga duniya ka sa abu da kama manyan gari kabi da malaman gari kabi ko Allah ka da manzon shi da su kima Allah hayo da ce baka ai malama malama hayo ba ai ba malama malama haka aka iya yi shi hayo hujjar kenan ba a ce Allah ya ce annabi ya ce a Allah malama malama haka a gani ana yi to kai hankali da haka aka gada uwaye daga gano yace ga su a wuta suna cin azaba suna shan azaba suna cewa dama mun yi da Allah da manzo kuma ya Allah ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا يا الله مو مو shugabanninmu da manyan malamanmu fa adalluna sabila suka bada mu daga hanya da kwarai zaka kuma ta baci sun san ba gyara yanzu sai a mutu tare a lalata tare yanzu mu suke addadas rabbana ya ubangijinmu atihim dhi'faini min al'azab wa la'anhum la'nan kabira sai ya Allah tunda dai su suka halaka mu Allah muna roƙonka Allah muna ma roƙo Allah wa'annan jagororin banza mu suka yaudare mu suka halakar da mu Allah ka musu alaba azaba limkin biyu a sassa mu Allah ka musu azaba biyu eh da ta biyu eh limki biyu za su fata da musuwa su bace Allah ya wuce limki biyu da azaba haka sun fata asu kai ne kullun zai ko kan kwada Allah duk ɗaya ya kusu daya su ma azaba ta limki kan ba wani wata ba ce dan kun ce ba biyu ba a Allah ce za ta da kullun zai kowa azaba limki kan limki ce aka tunda da duniya ka sa abu da kama wallahi ya ce za su ce kamar su dimki bina da kuma suka ce Allah wani annu la'anan kabira Allah ka tsina mu tsino ma mai girma tsino ma babba Allah kiyaye ka yanta ba ci Allah san gyara wallahi ta fata duk wanda da ke zan a gyara wallahi mutum sa abin da kama tun daga duniya tun daga duniya sa abin da kama ka gyara za a can ba gyara a nan a shi gyara muna wata da taimake mu gyara ya Allah ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها
نعم يا أيها الذين آمنوا يا قوم اسكمان لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كفك زمنتو كمار يندى بنو إسرائيل suka cutar da annabi Musa alaihi salam kuma Allah ya kubutar da shi daga abin da suka wada me suka wada me suka mai na cutarwa nassin hadisi ingantacce cikin sahih bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi bayani menene suka mai na cutarwa Musa alaihi salam yana da kunya al'ada banu Isra'il inda kasan turawa a yau sai ya shiga fishin wurin wanka kowa zurba ruwa da magana wani sai ya laura wannan haka suke al'ada su ba su bai komai bai su komai kai zurka wanka ta dan wanka haka ce al'ada su Musa alaihi salam bai shiga cikin iya keɓance kan shi zai wanka bayar dare bayar da al'aurar shi cikin su wannan abin sai sa aka rika yada cewa jita-jitan musa ko albaras ko baiwa gare shi haka ta kasatun da bukari haka da bukari wannan abin ya yi ɗari cikin mutane ke musa iya da aibu aibu ne ke koyewa ba wani ba wata kumya koye aibun shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya kubutar da Musa kuma ya abin da yake musa alaihi salamin da ya saba ya ta yi wani wata da cikin bukhari ya ta yi da yake wanka shi kadai iya wanka ya yi jaka shi akan dutse iya wanka kun dutse Allah ba dutse uzurin tsayi kiyayya kun dutse ta sai kusa da kayan dutse sai musu ɗaje kayana kayana ya bunci kayana su kuma wata jama'a ta suna nan a gehe a wurin sai musa ya fita wurin su bai san ba ya fita wurin su suna ganin shi shi musa ya bin kayan shi shi kuma allah ya zo ya gwada mu isra'il musa bai aibin kudu shi ne sima allah iya kayan da kayan dutse sai da ya fita gaban suna zamane suna kallon shi lafiya shi dau abin da ke aiwa shi ba haka bane ba kuma dutse ya tsaya musa ba sanda ya buga mai ya buga mai ya buga mai ya buga mai annabi ce kamar ina garsa ina ga gurbin sanda a cikin dutse kenan musa ya ɗauki kayan shi su kuma abin su da shi kai ce ba haka bane lafiya shi dau wannan shi ne magana cewa nassin da ka na sunna da ke bayyana wannan tafsirin wannan magana ta cewa la takunu kallazina azaw Musa fa barahu Allahu mimma qalu ko ka zama kamar suka tutar da Musa Allah ya kubutar da Musa game da abin da suke faɗa wannan shi ne wanda suke na aibar da Musa da aibu da albasa ko magana baiwa Allah ya kiyaye shi wa kana inda Allah wajiha kuma Musa iya da daraja a wajen Allah sun mutar da tafsirin Bukhari ko Muslim annabi sallallahu alaihi wani ya zo ya irin wannan masu annabi ya zo ya rabu ne sai kure ce wannan raban gaskiya dan babu Allah babu Allah akan wannan abu annabi abdullahi bin sulu ce ni kure ne iya ce manzon Allah bai raban Allah yace wallahi la ilaha da Allah yana ga annabi hannu abin da kawai yana ga annabi tunai su gozo annabi da bayar su da abin da wani wani da shi annabi din shi ya ja hitar da hankali shi ya hau bare ta daga ƙuziyar musa da aka mazara kafa safar ya ce amma ya tuna ce an cuta da musa sama da wannan mama ya haƙuri shi ke jaka annan bai ƙyale shi ce an wa musa abin da ya wannan kenan ƙwarai ya mai cutarwa iyaka sai aka cutar da annabawa kenan to an an cutar da annabawa kai wa mai wani kai kun wa kenan wannan shine magana cewa ka ku zamanto kamar waɗanda suka cuta na kai masu imani kuma suka ce kasu haka nan kenan kasu zama da kamar suka cuta da Musa kuma Allah ya kubutar da Musa game da hudarsu kuma wa kana inda Allah wajiya Musa iya da daraja da fuska a wajen Allah
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لما على يا جوا كرا قام إيماني cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah kuma za ku magana ku yi magana ta gaskiya qulu qawlan sadida magana da babu barin hanya babu surkulle magana da ta gaskiya a same ku da gaskiya cikin bayanin yin magana ta gaskiya wadin gaskiya da ce babban gaskiya kalmar la ilaha illallah yin kalma ta gaskiya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum iya sa Allah ya gyara muku ayyukanku halayenku kuma ya gafarta muku kurakuranku kuma kenan shi aka ce yin gaskiya iya ba bawa damar gyaran hali duk mai gaskiya ta iya mai taimako da hali na kwarai cikin bukhari cikin bukhari cikin musulun ruwa da ingantata bukhari ya kawo musulun ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra يهدي إلى الجنة يقول ولا قال رجل يسد ويتحرى الصدق حتى يطلب عند الله صديقا يقول وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار يقول لا قال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يطلب عند الله كذابا abin da mutum annabi ba labarin cewa alaikum bisidik ina muku umarni kulawa da yin gaskiya ku riƙa yin gaskiya to fa inna sidqa yahdi ila albir yin gaskiya iya shiryar da mutum ya zama to yana aiki na kwarai aiki na gari eh iya baka damar abu da makofa ta aiki na gari shi kuma wa inna albirra yahdi ila aljanna shi kuma aiki na gari iya shiryar da mutum zuwa gidan aljanna kaga muhimmancin gaskiya ko da gaskiya sai ke cewa wala da rujul yasdiq wa ta tasdiqa in dai mutum iya gaskiya a halin da gaskiya ne kullum kana gaskiya kun wai ta ta shirka kana neman kullum yin gaskiya baka sa ƙarya a rayuwarka yace shi kuma matuƙa kana haka za a ma shaida Allah zai sa a rubuta ka amma shaida wani siddiqan ne kuma mun san daraja a wajen Allah bayan bayan annabta kai ne ملكت أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من درجة ما يقولوا له بقى لو تصدقني قال لذيذ هكذا بقى الدرجة ما أقلت يعني إن كان يبسني أشمل يتي أما إن إياكم والكذب إن أمكم كشيء القرية يتوى إن الكذب يهدي الفجور يتقرية يتكما tana sa mutum aikin banza tana mutum ƙofa kada mutum mutumin banza ko mutum da kan ya tsare mutum ce zubi in dai mutum makaici ne to komai zai yi tana buɗe ma ƙofa ta fajirci ya ce shi kuma inda da fujura ya haɗi ibn na shi kuma fajirci iya kai mutum gidan wuta ta ma ce wala zalar rajulu ya kazi wa ta har da kazi ba hatta ya kuta inda Allah kazzaban in mutum shi kuma rayuwar shi kullum shi ƙarya kullum zaka ba duk abin da jama'a ta ya wani ma idan wani ya ce ma haka kan da ƙarya kurum to kai ma za a ma shaida Allah ya sa ka a layin makarita ta wani kazzafin makarici ya kan lalace ke haka ne nan wani ayatan tana karantar da mu idan ku yi gaskiya Allah ya shirye da halayen ya gafarta muku kurakuran ku shine yusulih lakum a'malakum ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما duk wanda ya da'a ga Allah ga manzon Allah tabbas ya rabanta rabauta mai girma aka samu cikin masa rabauta ci gaba إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نعم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله سبحانه وتعالى كيتوا من بجرو أرادنا الأمانة أن بدا أن بجرو ما سما da ƙasa da dutse da amana amma fa a bayan an yi hamina suka ƙi na kiya ba mai ba mai ba suka kasa ɗauka abu na ce an bujuro musu nan babbar amana ta dukkan takalif a jumurce dokoki da Allah zai tsora a ma takalif na shari'a ka yi kaza kar ka yi kaza dokoki da Allah ta rama ba'i ne ka gama ba sallace masu kama magana wankan jaraba ne masu kama duk abin da cina amana ya ci duk abin da Allah zai mata ta tsora ka wani abu doka da gare shi Allah ya bujuro da irin abin da aka tsora ma ɗan adam na dokoki an bujiro da irin wannan amana da sama da ƙasa da dutse duka suka ga abin yi wani abu gaskiya ba za mu iya ba ba cewa ba ana da kuma sai mutu ba mai yin iblis a zancen ba za a yi ta aradana bi ta amarna ba aradana an gwada musu da gashi an ba su zaɓi an ba su zaɓi don ko zaɓi ne aka ba su gata kun ɗoka gaskiya ba za mu yi don allah ya fitar da su da haɗarin abin da girman abu wa a shafaƙa na minha fa abin da yamma suka ji ɗokanta wa a shafaƙa minha suka ji tsoron ɗokan wa a shafaƙa na minha suka ji tsoron ɗokan wani amana amma wa hamala halin sa ka ce dodo mai kan ɗoka mutum sai shi ya ɗauka shi ɗan adam haka Allah ƙaddara haka Allah ƙaddara mashi da yi Allah ya kai kawo shi ya bashi ka bashi cuta inda muka da zalimin jahula bai sani bane ba bai san ba haɗarin abin da shi mutum bai gano ba hadarin na amanar da girmanta a kan shi shi ne isa ka ga zama tobe zalunta kai shi ya ɗauki aiki da bai cika shi sai daga nan muka ɗauko aiki har da ake yi tun daga adam har da ake yi wani ya tsira wani wani rabo an samu cikin masu tsira da yawan an samu cikin masu ɗauka amana ya ce allah ya wannan tsari ɗan wa kuma a nan ya kasar cewa amana babban aka duk da amana a wata shahara amana babba da allah ya ba bawa ta maganar kaɗe tashi da ibada ta gaba shi da kowa ya baka dokoki wajibi ka cikar da su kuma ta kwaɗa ko amana bayan ta Allah ya baka Allah babban amana a tare da kai a halittaka ga ji ga gani ga kunne duk wani amana ce Allah baka ji ya baka gani ga farji ga kawa ga hannu duk wannan amana ce Allah ɗora a kanka ya baka uzurin kiyaye su ga sanar kai abu da kwarai kakai na banza dole ne kada ya zami da amana ce kuma ka amana ta bangaren abokan mu'amala da amana ce kowace dai idan mutum ya taka ta za ta kai shi ta buruci annabi da gobe kiyama za a je amana da zumunta a bakin sarari ba sa barin mutum zai wuce lafiya Allah ya kiyama cutan amana ya ce an wa kullum mun ku amana hin mutum amana kurin ta baka kuji ka aji ba shi kadai bane ba sai ka wannan aka dauka ko amana kurin ta shugabani an ba ta amana kuma duk ya ce ko ce ka ci bagara ce kuma Allah Allah ya wa uquba kan ta gaskiya magana ليعذب الله المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما na'am wannan tsari da Allah ya yi na ɗora wannan takalifin sama ta kasa ƙasa ta kasa dutse kasa mutum ya ɗoka ga abin da Allah shi liyu'ajjiba Allahu lil-munafiqin wal-munafiqat Allah ya shirya zai kawo da doka mai biye bi mara biye bi karshe zai azabtar da munafukai maza da munafukai mata wal mushrikin wal mushrikat zai azabtar da mushrikai maza da mata wa tuba Allahu ala al-mu'minin kai Allah zai amshi tubar masu imani kira ka zama imani ma yayi laifi ya taka dokar ta Allah amma Allah yana gafarta mai imani yana tuba yayi laifi ba irin laifi bane irin na iblis iblis ne kurin usujud da asjud kur a tsina albarka kurin isu ta da ce bai ko a ce an ga an tsina mai albarka ta shi kiyama an kare bi da gafara amma mu akwai tuba ta Allah za ka yi lahi ka cika taka dokar tsada ka lahi ka tuba ga Allah kuma Allah ya gafarta maka ya sa ka aljanna ya ce don ya amshi tubar masu imani maza da mata ce domin wa kana Allahu gafuro rahima Allah mai gafara ne za ka yi lahi wanda ka tantanta amma hukuma amma azaba kai tsaye ma halakar da kai ta kai ma aljuyi kasar da kai nawa an waka yi ruwaki no ana gari ba a kwanan garin ba ba da wani Allah bai halakar da ilwa ba zai jiyo garin su jiyo wani a nan garin ba a zana saboda zana ba halakar da al'umma mai yawa ba su gabanin isra'ila saboda zana daya yanzu zana wasu ma aikin su kenan har ma da mai kamun gida na biya a biya ta ha a je a kai ta a mata bizis don kasa ko cuta mai zuwa je a lafiya da wako ana kallo a cin gari ko amma Allah ya kyale Allah ya kyale duk da ce ɗaya ɗaya zama guda ya halakar da kowa duk laifin da Allah ke da al'umma kafin mu ba wani ba a yanzu ana rubu duk laifin da aka ɗan kowa an wata al'umma an juya gari an yi tsawa garin ya watsi gari ga sama da gaba ɗaya babu wanda ba a yi a rubu Allah kuma yana shi ne kuma haƙuri shi ne kuma ka kuma ce kuna kun shekara shekara kaza shekara kaza duka da magana ba ta shekara ba ta shekara ɗari biyar ba tare da ko ta yi ba ta yi ba adam nuhu kan shiga dubu yawa kan ba kuma annabi sa da nawa ya hudu nawa suka kan fice wajen mun shiru ba komi ana ta shiga taka an kyale ba komi wai an ta gudu ta shiga taka ana ce abin da aka dawo ba komi kan fice wa Allah shike da mu kan fice wa kare ha abu dani Allah ko abin da shi ka kai kai hata Allah ka maka Allah ya mutana banza kullum shi ne kullum kata kan Allah kana kallon mutanen banza jin ta bai fa ma kana cikin na kwarai wallahi kaka rudu da kaga abin shiru ba komi haka ake rayuwa a ta a sha'ai waye da Allah ya ka arziki da morewa an ci gaba wa aiki na kana wane ne Allah ya karba komi wallahi kaka ce ba komi kullum wa maka shiga ɗan yazo kana layin da kwarai ka Allah ka abin yazo kana cikin layin banza shi ne hawa mana aiki Allah kiyaye amma duk shigar sakar da ake ba da bayan amma Allah gafurun ne sai kai shekara 20 50 kana zanen ma sai ka tuba Allah ne ce zai zama man da ni ko kai ne kake ce kar a ba za a yi dole abin da shi ka da zuwa a gara ta mishi Allah sai ga zama kuma a shi kuma Allah shi Allah sai Allah kuma Allah Allah Allah ne lokacin da girma Allah Allah laihi babba kada ta kashe ka Allah kada kai sai ka tuba ce ga ta maka ba an gare gidan ba kuma sai kuma rahiman sai ka aljanna sai ka aljanna ko ba gidan morewa kayan da yin ba ka baka kama azaba kamar da amana azaba kun ba abin zai kun yace amaka azaba ba abin zai kun yace to ya zama azaba ka bai taba ka da azaba ba shi ma maka wata karama to bayan wannan kayan da yin ba kama ka ba an gawarta maka kuma saka gina aljanna sai Allah kenan shine gafurur rahima Allah ne gafara ne mai jin kai ne Allah gafarta mana jika mu ci gaba da mu bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلم فيها وهو الرحيم الغفور نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير Allah subhanahu wataala yana gode wa yana yaban kanshi da kanshi ce godiya ta tabbata ga Allah Allah shi ke da haƙƙin a gode mishi shi Allah haƙƙi da ya godiya ba ya kamata bane ba ya kamata a na yi shi dan a Allah haƙƙi da shi sai kuma kai makon ka zan ba su Allah cancanta ya gode shi godiya ta haƙiƙa ta tabbata ga Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi Allah shi ne yake da duk abin da yake cikin samai da ƙasai gaba daya nashi wala wala hamdu fil ardi haka nan ala khairin shi ke da haƙƙin godiya wa huwa al-hakimul khabir kuma Allah shi ne gwani shi ne hikima gwani gina mai aiki komai a wurin shi mai abin da ya dace da abin da aka shi ne mafi kyawu da shi kuma alhabir kuma iya cikakkar misali ya kan abu shi ne balarabe laraba suna kira suke kiran habir ya kawo sabuwa mai ba labari ba kamar ba labari da habir alhabir sani mai ciki da waje mai labari ke cewa alhabir expert a cewa expert habir ne fi kaza expert ne kan kaza ce sakai wanda ya samu cikin wani Allah ya san komi cike shi al-khabir sana abu gaba da baya mai hikima ne cikin tsarin shi kuma iya cikin masaniya akan komi ya'lamu ma yalju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahim al-ghafur Allah shine ya san duk irin abin da ke ma yalju fil ard abin da ke saka cikin kasa menene na ruwa ne menene Allah shi ya san abin da ke shiga cikin kasa ya san kuma abin da yake hutawa daga cikin ƙasar kuma ma yanzu ne bude sama ya san duk irin abin da ke sauko daga cikin sama kuma ya aru fiya da abin da yake hawa sama wa huwa rahimul ghafur Allah shine mai jin kai kuma mai gafara me yace وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم نعم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة kahure na cewa ai san san babu wata kiyama qulu bala wa rabbi Allah ba da mashi umarni ce i tabbas kuma karar ne da ubangijin ka a ce wata ce aya ta uku ba ta hudu ta alqur'ani inda Allah ya ba manzon manzon shi umarni ya rantsi da kai shi rantsi da Allah akan tashin kiyama akan annabi umarni ya rantsuwa da Allah cikin yunus Allah ta wasu tambayi na haƙunu Allah suna ma tambaya wai a haƙunu hu wai ita wani kiyama gaskiya ce suna wasu tambayi na za ma tambaya a nan wai a haƙunu hu ita wani kiyama gaskiya ce Allah ta kul da ya musu i wa rabbi i da musu ce kul i wa rabbi لأن هكي كده عاوزة هكي أبي هم ناس إيه لفظا ومعنى دقين إيه لفظا إيني معنى إيه كده عاوزة إيه إيه كي الله الله تستنبيونك هقول هو سنة ما تنبأ إتولى القيامة غسكياتي الله تقول kace i wa rabbi i kenan gaskiya ce kuma na rantse da ubangiji na innahu la haqq na'am wannan kiyama gaskiya ce wa ma'antum bi mujizin ko kuma ba ku gagara a yunus shi nan wuri na biyu wannan sai cikin tagabun za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun kuma tub'athun bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir Allah ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu kawure suna riyawa suna fadin suke wai cewa Allah yi wasu ai bai wahala ba da ta da su Allah ce kul bala warabbi ce musu i tabbas za ta zo warabbi na rantse da ubangiji na la tub'athunna lalle za a tado ku summa latunabba'unna bima amirtum kun za ku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika 'ala Allah yasir kuma yin haka a wajen Allah abu ne mai sauki Allah ba annabi ubangiji ya rantse da girman Allah girman shi kiyama tabbas akwai su za su yi babu kamar hira ce wani ka ce wani ka ce ka ayata aya mata uku a wani wurin shi Allah ce wa qalan ladina kafaru la ta'ti sa'a kawure na cewa ai kiyama ba za ta zo ba kul ya musu bala za ta zo musu ce za ta zo wa rabbi na rantsi da ubangiji na da ta'tiyannakum tabbas za ta zo illa Allah ce la ta'tikum illa baghata kiyama ba ta zawa kuma shi gaba daya za ta zo muku kwaram za ta zo kwaram shi la ta tikum illa bagata za ba ta zo muku haka na kwaram shi ko ya kare a za ta zo kwaram eh ana da alama kaza alama tashin kiyama wani labarin kaza duk abin kamar hira ne ana wani yan wani alama na abin alama na kaza karar an ganta man shi ake kamar labaru ne to wallahi haka zai zo wani kuna ga labarin duniya ne an ce kasa kaza ne wuri kaza ne kuna gwada ta tattauna ana binciken labarin ma kuna nan za ta zo haka ake ba za ta zo kwarar ya ce don haka da ta'atiyar na kuma za ta zo na ya ya ci gaba cewa alimul ghaib wannan allan da aka ce ka rantse da shi su falas shi ne alimul ghaib ubangiji na masanin ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi samawati wala fil ard wala asghar min dhalik wala akbar illa fi kitabin mubin tukun zakai shi ya ce lamarin da ke ciki shi Allah wanda zai tada kiyama shi ne alimul ghaib ya san duk abin da yake boye ba ruwan Allah ka bayyana ko ka boye yace la ya'zuba anhu mithqalu dharrat mithqalu dharra ba abin da ke huta daga cikin ilimin Allah kwatantin zarra in wa so da yawa kullum adam Allah yana ƙara yanke hujja akan mu tahiya na tahiya kuma ilimin ya zai ilimi Allah na yanke hujja a kanmu yau ko abu da yawa da aka baka labari ka kamar shirme ba gaskiya bane ba akwai abu halitta wani abu ne gashi nan iya rayuwa inda kake a yanayin da kake amma idan ka zai kaiwa gare shi baka gare shi amma dan baka gare shi babu shi akwai shi kai ne baka gani sai in ka shiga laboratoire ana gwada maka ababen ana ana binciken abu sai ka ga wani abun duk ba wani mai kwari wani abun sai an limka shi sau dubu ne sau dubu a na'ura a girman shi na'urar ta mana shi sau dubu takwas idan ka zai gani a cikin wannan na'urar akwai abu da suna suna rayuwa a zagayen mu halitta ce rayuwa ce kuma su muke rayuwa inda na'urar kada gani amma kuma ka gani ce ba musu mutu kenan to wani abu da ka sani da kake gani da baka da ma na baka ta gaji ba wata halitta ce ta Allah kuma ba abin da yake koyuwa ga Allah babu wani abu ko maka ɗauke shi nan an ce zarra misali ne duk ƙari na abin saka ki babu wani abu ko maka ɗauke shi da yake wajen ilimin Allah Allah shi ya halicci komai shi ko halittu shi ko halittu shi wakil shi ma halicci komai kuma shi ke kula da komai shi duk wani halittun da muke gani da ba ma gani Allah ya san da kayan shi babu wanda yake wajen ilimin Allah shi ne cewa la ya azubu an mu mithqal zarra ba abin da ke guda daga cikin ilimin Allah kwatamtin zarra fi samawati wala fil ardi a cikin kasa ne a sama ne kai a kasa ne kuma wannan da ya ka maka kasar cin Allah ke ya ce wato an zumu ta zarra ya zarra ga a sama ga waye ga waye electron wane ne electron wane ne kuma me sai Allah ya yake ma magana kai me san electron wane ne da yake ma zarra suka ce Allah zarra ka na an baka misali abin da ka sani ne sai Allah ya ce wala asghar min zalik wala akbar kasa ta zarra take ta tsaya cikin duniya ko muka dauki abu kenan babu Allah sai ba babu ne kace ilmin Allah kuma da akbar kuma mai girma haka kenan da mai girma da mai kananta ba abin da yake buta da ilmin Allah magana kenan ko menene yace illa fi kitabin mubin iyana alittayi na lori mafuz kun bayanin shi dalla-dalla da yadda za a yi da yau shi zo yin Allah kaɗai shi Allah ya alamu ma kana wa ma ya kuni wa ma lami kun izaka na karfe ku Allah ya san abin da aka yi da abin da ake ciki da abin da bai zo ma in ya zo ya zai wa kalmar ya Allah kaɗai fa ya ce Allah ya shirya haka da ya jiziyar da zina amonu wa amilu salihan Allah don ya sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ya saka musu a gidan aljanna lahira ulaika waɗannan masu imani da aiki na ƙwarai lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara tabbacin gafara daga wajen Allah kuma da arziki an ce mai karamci shine abincin aljanna abincin da ba a ci a yi kashi ko a yi tsari ba a ci a yi kashi ba a wutsari haka kurin kashi kashi kuma an gari annabi ce ba kashi ba wutsari kurin zaka gyatsa kurin shi ke nan gari kamar ka gyatsa ka sha ko kada kada kashi gida eh babu gyatsa zuwa mata ta sai annabi ce kamshi take da zuwa mata ka sha ba kashi da wutsari don abu na huce sana shine arziki na hakika kuma mutum yake magana yanzu kuna ji ana magana shekaran jiya ra'a alamin shi waye wani juma'a an aika wasu 'yan sama jalatin masu zuwa cin kasar sama za su fi muwa wata shida da su fi suka sama shi ɗan adam ya musu wani shirin abinci abinci an ci ba a kashi ba wutsari ba a can ji jiki yake bi mutum ne ya musu nau'in abinci an masu ɗauka da duniya ba a can akwai mutum da ake ci kwaye da mutum jikin ka sai bi jikin ka kurin fi muwa za su yi a can sai an so kurin da morewa aka masu na abu da ma duka wannan sama duka wancan duka wakati mai dalili aka duka katin mai dalili kada wajen tun da ba a je cikin wata wani a a nan kusan ku aiki nan kusa suke ka tsaki da mai dole abin nan ne kusa ba da an je sama sama wai a duka da nake fama kuma a je a dan leta dan hango na Allah kada mu imani to wannan kamata mu tsaya fara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم دم سبقاتك على خير da mara lahiyar mu masu bukatu duk Allah biya bukatar kowa kuma Allah ba Allah ba masu lahiya masu masu lahiya Allah ba masu lahiya masu lahiya Allah kara musu Allah shi kuma tacin mu Allah gafarta musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته